أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidin sabilul guda ga wanka tare da magaran inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis abu abdullah rahmatullahi alaihi rahmatullahi alaihi yau muna sudu na sha ɗaya ga watan wata rajab shekara ta 1446 allah ya mana muwafaka a bisa abinda za mu karanta muna cikin kitabun talak a cikin kitabun talak wanda yake kumshe da babi 29 mun babi na farko zan mu tashi a babu talaq kitabu talaq zan mu tashi babi na biyu hadisi na 1178 ruwaya ta 1178 babi na biyu shine babu yace babun ma ja'a fi ma ja'a fil haliyati walbariyati wa ashbahi zalika khaliya bariya da kuma ashbahi zalika can karatu da ya wuce wancan aimi kan zancen saki ne ake ko to akan saki ne yanzu mu je akan saki da kai wa'asu lafazai da suke zawwa wanda aya larabci muka doka da kai hakika da kai kinaya da kai majal da sunansu kenan akan saki kenan da akwai wa'ansu lafizza wanda suke zawa wanda a lafizan ba saki ba gaci a shi amin bayani kamar kawai ɗin lafazin lafazin bai ɗaukan saki dole sai an ɗauki bayani to da wanda aka nemo bayanin kuma malamai su musu hukuncin sakin ne kamar yadda zan mu gani kamar yanzu shi saki sarihin saki ya ne zaka ce a shari'a saki ya zo da kalmai a alkur'ani da wani da wani ya zo a talak ko kuma ha rabuwa a alkur'ani faraka ya zo da faraka biyu eh saraha zakallah aya ta ce mi wasarihu sarahan sarahan jamila kenan kaga wannan ukun shi ne suka zo lafazin saki da ya zo a alkur'ani kenan su ne wanda suka zo sarihi imma ya zo at-talaq shi ne talaqa ko kuma ya zo al-firaku ko kuma ya zo al-sarahu ko tunda wannan lafazin guda uku sun zo a alkur'ani kenan ka zo ka ce talaqa ka saki ai ba wani bayanin magana da za a tambaya akan akan mutum kawai saki ne shine guda uku kenan muka ce mi ala da at-talaqu da firaqu da gomi na uku duka duka ai da ayatul qur'ani in ka koma na uku sune duka kalmar saki ta zo to amma dai ai da kai kuma wa'ansu kalmomi wanda ba su zo ba sun zo a kamar kinaya ne idan kai kinaya kenan za a bi wata kinaya sai abu abinda mutum mai yake ne wata kinaya mutum ya ai shi kan shasan sake yake ne misali misali kinaya ilhaqi bi ahliki to ilhaqi ta yi gidanku ya za a ɗauke shi ta yi gidanku ya zo ta yi gidanku ya za a ɗauke shi in ka cewa ta yi gidanku kaga wani ta yi gidanku kinaya ce kuma ma kwashe kayan ki aita zai kwashe kayan ba ni ba ke duk yana zawa cikin karatu ba ni ba ke na baranta da ke raga maki a hannunki ke kika sani in kin ga dama in kuma kin ga dama ke yi kasari to duk irin wannan to ya za a ɗauke su kenan shi ne darasin mu ne shi ne ce ma ja a abin da zo a cikin minawar ko haliya kenan halaitu sabili halaitu mi sabili na bar miki hanya ko kuma bariya ke ku fitatta ce ke ku fitatta ce ko na ku fita da gare bariya ke ku fitatta ce wa ma ashbaha zalika da wanda suke kama da irin waɗannan kalmomi kenan su da zai mu darsi irin kalmomi ba na na sake ki ba kenan su kalmomi ne wanda suna ɗaukar lafazai da dama wanda wani suna ɗaukar sakin wa an sun kuma sai an koma shi wanda ya sakin a tambaye shi irin wannan ne kenan ce haliya shine halaitu sabili ko bariya kuma ke kufutatta sai ku fita ta ciki nan ce ke ku fita ta ciki ne na ba ki hanya ki abin da yake ga dama wa ma ashbaha zalika da makamantan wannan to sai ka ruwa ta hukuciya makanta kamar shi mu gane a matsalar saki malikiya suna shaddadawa sosai fiye da wa'ansu mazhaba malamai sun ji akan malikiya suna shaddadawa akan saki da buyu'a sun yi shaddadawa fiye da wasu mazhabobin zai da kwai mazhabai abdullahi dan umar ne da umar da kwai tsanani akan saki kamar can ba da maka yi ba akan akan wannan saki uku ai kun ga akan saki uku fi kalma a kalma guda ka saki mace a kalma guda so uku a kalma guda ko a majalisi guda kaga malikiya kawai ta saku hasatun kiyar zaujen zai rahu amma dai wa'an suka ce suka ce a ɗaya za a duke shi kamar yanzu ka cewa mace ne in kika huta akan ka hana ta huta ka hana ta huta ka ce in kika huta akan auren to sai ta huta a malikiya ta sau amma dai sun sauran malamai su ibn hazar su ibn taimiyya da akwai su sai su fato akan bata kuma bata kuma kawai in ya sa wani abu su sa ko kafara ko wani abubuwa to irin wannan duka da zamu gasa a cikin karatu duka zamu zo su su karanta ruwa ta farko
قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله yace yahya laysi ya ba mu hadisi an malikin daga imam malik dan alis rahmatullahi alaihi أنه بلغه ruwaya ta isko shi
كتب إلى عمر بن الخطاب annahu kutiba ila umar bin khattab min iraq نعم an yi rubutowa takarda zuwa umar bin haɗab daga ina daga iraq daga iraq aka rubutowa umar bin haɗab takarda aka rubuto mai yadda kenan lokacin nan zan gane umar shine wa shine khalifa kenan umar yana khalifa sai gwamnan shi na can kenan gwamnan shi na iraq sai wata mas'ala ta zo da wata mas'ala ta zo yayyan ko wata matsala ta zo sai gwamnansa wata waje kai wata waje kai kai jalanci ɗan waje kenan wata matsala ta zo da tawakana a iraq ɗin kenan sai gwamnansa da ke iraq sai rubuto mai takarda shi ne ce an na hukuti ba an rubuto takarda ila umar bin khattab daga zuwa ila zuwa umar dan khattab amirul mu'minin na lokacin shine khalifa min iraq daga iraq to zai ba mu abin da takarda take kumshe kenan ne yake cikin madamunin letter in da abin da aka shi gwamnan ya rubuto wa umar ga abin da aka rubuto sai ya ce musa أن رجلا قال لامرأته anna rajulan wani namiji qala limra'atihi ya ce wa matar shi
حبلك على غاربك
habluki ala garibiki raga maki tana hannunki ko kuma igiyarki a hannunki kenan garibiki na ana nufin garibiki ina kasar tozar ragumi tozar ragumi kasar nashi shine garibiki to ummu ce na kusa ragumi in yana jan raƙumi haka ayyukan rike wannan igiyai da ita zai yi shi ne ya yi kwana ya yi haka to in ya saki wannan igiyar ba a kamar can da ga raƙumin ka kulle shi in ka kulle shi cikin biyu za ka ɗauka ga raƙumin ka kulle shi ko kuma kana bisa raƙumin ka in kana bisa raƙumin ka ya yake tafiya da akalan nan ko ka yi haka ka yi haka ita to in ka saki akalai ta hau ƙasar to zufa ba ka rike ta ba ta kira ku ne ya yi abin da ga dama kenan in ba so ya shiga kwari zai shiga ya shiga garga zai shiga in ba ku so ko hanyar da kenan ka cire raku mai abin da ga dama kenan gane duka muka ce ƙasar toza raku inda in ka saki igiyar nan zata nan zata zamna kenan sai ka ce shi wannan namiji sai cewa haba muke alaƙa da miki kenan igiyar ki abusa ƙasa wuyan ki ko kenan miki ne da wannan na bar miki raga maki ita kulla aure da aka kulla aure wa ki tuka mata muje ki tuka ta to sai ce raga mata nake tuka auren na bar miki to ya zai saki ne haba muke alaƙa da miki kenan raga maki a hannunki ko igiyar ki aka sauye kenan na bar miki ragama mun ga yana kuma raƙumi yana basu ina jin shi da ragaman nan in na kwan in na so inda zai bana zai ko in na saki ragama fa yayi abinda to ke ka ga mata wannan kenan shine yace Allah rajulun wani namiji qala limra atihi ya cewa matar shi haba miki ala gare biki ragamakki a hannun a bisa hannunki ko kuma igiyarki a bisa aka muge yana ya bar miki ige haka namiji ya cewa mace sai aka zo fatawa to ya za a yi da wannan fatawa da ba a samu fatawa ba daga can iran sai aka rubuta wa amirul mumini ne ba da amsa sai ya ce فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله da takarda ta zo umar kenan zai ba da jawabi ko ba ka taba umar bin haddabi sai umar dan haddabi ya takarda ila amilihi zuwa gwamnan nasa da yake can iraq
أن أنمره يوافيني بمكة في الموسم
an murhu umarce shi yuwafini ya game da ni bi makkata a makka fi mausimin a lokacin haji kenan shi namijin da yi wannan kalmar sai umar bai ba da amsa ba sai mai da takarda ya cewa gwamnati a cewa shi wannan wanda ya gaya matar tashi wannan magana ya zo lokacin haji mu gamu a gurin haji mun gane to ya kai to kenan yanzu namiji ga nan ba a ba shi amsa ko amma dai can gwamna ya raba su da mata tun da amsa ba ta zo ta amirul mu'minina amma dai an ce shi wanda ya wannan magana ya ce wa matar shi raga maki a hannunki an ce mai zo ne ya zo maka lokacin haji to ya zo فبينما عمر يطوف بالبيت to namiji sai ya zo fa bainama umar ya dauku bil baiti umar a lokacin hajji yana dawafi ga ɗakin Allah sai aka yi mai إذ لقيه الرجل sai wannan namiji ya gamu da umar dan hada فسلم عليه hamma ya mai sallama ya ce assalamu alaikum فقال عمر sai halifa umar dan hada ya ce mai من أنت kai kuma daga ina kai wane ne فقال sai wannan namiji wanda ya zo daga iraq ya ce أنا الذي أمرت أن أجل أجلب عليك ni ne wannan wanda kai umarni in zo gare ka ni ne mai matan nan wanda nace mata raga mata a hannunta kuma da kace in zo mu gamu lokacin haji ni ne na zo lo daidai gurin awaki ana da wata an sai yau sai aka ya فقال له عمر sai umar ya cewa wannan namijin أسألك برب هذه البيت baniya بنيتي as'aluka kenan umar ne kewa magana yake umar kewa magana mutumin ko as'aluka ina tambayarka bi rabbi hadhihi albaniya da ubangijin wannan ginin wani gini ka'aba ina tambayarka da ubangijin wannan ka'aba
ما أردت بقولك حبلك على غاربك me kake yi da kace wa matarka raga mata a hannunta aka nuna mai ka'aba aka ce na gama ka da ubangiji wannan ka'aba me kake yi da wannan magana da kawai
فقال له الرجل sai umar sai namijin na yace wa umar dan khattab
لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك da ka nemi in rantse a wani guri wannan ba wanda ba wannan ba da ba na faɗin da ban na gaskata ka da ka nemi wannan roseway ka tambaye ni a wani guri ba anan ba da ba na faɗi gaskiya ba amma dai anan ai an kure shi he da aka nuna mai ka'aba ina tambayar ka da ubangijin wannan ka'aba menene a ranka da ka cewa matarka wannan raga mata a hannunta sai ya ce أردت بذلك الفراق saki ne nake ni sai namiji ce saki ne nake ni na hudu mata wannan magana amma dai hudu magana ce in ba dan annabi ba da bana hudu ba gaskiya sai Umar ya bai- ya mai fatawa ce فقال عمر بن الخطاب sai Umar dan hadabi ya ce هو ما أردت abinda kai ne ya abu kenan saki ne kenan kaga shi bai ce ba na sake ki sai ya ce mata raga maki a hannunki kenan umar he ya gama shi da ubangijin ya ce na tambaye ka ka gaya mun gaskiya ya nuna mai ka'aba me kake ni kenan ya ce mai a saki ne ni a zuciyata da na da wannan magana kenan mi zama doka kenan ka gane irin wannan magana shi umar to amma dai sai malamai suka ce to kowa yi wannan magana sai an sai an rantsar da shi kamar yadda umar yi aka ce umar bai sa shari'a a wannan ba amma dai ya mai fatawa ne dan ya hudo mas'alai kenan ya nuna mai wannan saki ne kenan kaga irin wannan magana zamu dauke ta da abin da mutum yake ne a gaba yana zawa duk yana zawa nan ba za a dauke ta duk yana zawa to mun ga wannan ɗaya ko to kan wuce wannan ruwa muke ɗauka a wannan ruwa darasi yawa ana saki ba tare da lafazin sakin nan ba guda uku da ya zo kuma fa ana aiki da al'umuri bi makasidi ha abinda ka gudunta a rankatin da shi da ya waɗi wannan magana saki yake ni amma dai sai so ya yi kwana sai aka kama shi inda zubi ya yi kwana ba tun da tallafin da kai a nan aka sa ka gaba aka ce ya ne ka iya kwana amma dai ga ka ga ka ba aka ce ka waɗi gaskiya ka san mutum ya waɗi gaskiya a nan to sai masala ta gaba
وحدثني عن مالك yana zuwa wannan masalolin na wannan sai ce وحدثني عن مالك ya ba da hadisi ruwaya an malikin daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه أن علي, ruwaya علي ta بن أبي isko shi طالب نعم أن علي بن أبي طالب ruwaya ta isko imam maliki cewa aliyu dan abi dalibi كان يقول في الرجل ya kasance yana cewa a cikin mutumin يقول لامرأته mutumin da ya ce wa matarsa أنت علي حرام ke na haramta ki ai ba lafiyar suke ne ba sai an ce alayya haram ke a guri na haramun ce mutum ana wada ai ana samu wannan kuna rikici da mata sai ka tashi ka ce na haramta ki daga yau bai ce ba bai ce ba na su sai an ce alayya ke a guri na kin haramta ana sa sa ce na haramta ki ba ni ba ke na haramta ki to ya ne sai ce إنها ثلاث تطليقات saki uku ne malikiya suna shaddada inna hasala salasu tatliqatin to wanda ya cewa matar shi na haramta ki ke haramci a gare ni yace salasu tatliqatin to saki uku ce hatta to ita zauja daga nan ta rabu da shi har sai ta sake wani aure wanda yace na haram wanda yace na haram wanda yace ya haramta matar shi ko ke haramce a gurina daga yau ba ni ba ke na haramta ki to wannan haramta dai yace annaha salasa salasu saki uku ce ba ta kuma ba hata tun kya zaujan hmm an yi tsari na ko mu je ka sai muku mu je ka ƙala malik قال قال ما- مالك imamu na malik kalkashin wannan sai ya ce وذلك أحسن ما سمعت في ذلك wa zalika wannan faɗa ali bin abi dalibin da yace wanda ya ce wa matar shi haramun ce saki uku ne shine mafi kyawun abin da na ji fi zalika a cikin wannan mas'ala to me zaka dauko nan aiwatar imam malik yana cewa al'amaru indana nan me yace a hasan mai asami to me za gani da kwai da kwai suna da kwai sura a kawal kenan a hasan mai asami to din da yace kenan da kwai a kawal wanda ya ji wasu kauloli wanda suka ce akan wannan ba saki uku ce ba kenan amma dai shi yace inda ya ce al'amur indana kenan a garin madina haka ake amma dai da sai ce ahsan mafi kyawun abin da dai kenan da kai wani kauloli wanda ba haka ba da kai yaji wanda suka ce ba saki uku ne ba wani suka ce kwata-kwawa ba saki ne ba don wannan nan ibn abdulbar da ya zo nan sai ya ce lulma ofi man kalli zaujatihi an ta alayya haramun samani ya zo a kawale ibn abdulbar ya ce malamai sun ka fada fada fada har guda takwas ga wanda ya cewa matar shi ke haramun ce a gurina wanda ya cewa matar shi na haramta ki to an ka kauri guda nawa guda takwas zan mu zana kaɗan sama-sama samaniyatu a ƙawal sai ce a shadduha mafi tsananin ƙaunin ya ce ƙaunin malik faɗa imamu na maliki wannan sai ce wa kuwa ƙaunin aliyu wa zai dubi da sabit wannan ƙaunin ne wanda imam malik ya waɗi na wanda ya haramta matar shi za a doke shi a saki uku shine fatawa aliyu da zai dan sabit wa bihi qala hasan al-basri wa hakam ibn utayba wa ilayhi zahaba ibn abi layla daga cikin malamai tabi'a wanda suka zo duka wannan suka ce hiya salasun saki uku ne wala as'aluhu an niyyati ba amma tambaye shi wata niyya ko da niyyar da kace wannan magana ba a tambaya kawai duk in kace ka haramta matarka to za a dauke ta su uku sai ya ce nan wa huwa qawlu malikin fi madkhulun biha kuma wannan shine a mazhaban malik cikin matar da ta tare ka shiga ɗakinta in ka ce mata wannan saki uku ne wa yanwihi billati lam yudkhul biha amma dai in ayi aure ba a tare ne ba sai a kira shi a tambaye shi me kake yi da ka haramta ta mun gane imam malik yace madkhul biha wannan kawai ba ba wani bincike kawai a kwashe kaya a tatun kiyar rojin amma dai gaira madkhul biha sai a yi a kira shi a tambaye shi kenan kauli na nawa eh na daya eh yawwa na daya kalkashin shi hukunci biyu gare wadda an tare da kuma wadda ba a tare ba wadda an tare abin kawai wannan ba a bincike kawai mutlaka ne wannan kawai cewa ka haramta ta saki uku za a shi wadda ba a tare ba kuma sai a tambaye shi ƙauli sani faɗa na biyu ya ce ƙala sufiyanis sauri wa ɗa'ifatu daga cikin tabi'ai sufiyanis sauri da wasu jama'a suka ce inna wa bi qawlihi li imra'atihi anti alayya haramun salasan fahiya salasun wa inna wa wahidatun fahiya wahidatun ba'ina wa inna wa inna wa yaminan fa huwa yaminu yakaturuha kago da ya ɗan sauki sauki shi sufiyanis sauri da jama'a suka ce mi inna wa bi kauli in dai yayi nihi da wannan faɗar da yake ke a guri na haramun ce yayi nihin saki uku yake ni sai a doka uku in kuma a nihin shi saki ɗaya ke doka sai a doka ɗaya in kuma yayi nihin dai ya tsoratar da ita ne ma sai ka fara an wuce gurin kaga wani yayi yayi sauki sauki kauli salis yace faɗa auza'i auza'i yace huwa manawa fa in lam yanwi shay'an fahuya yaminu ne kafiruha auza ita kai wannan magana ba komi kawai in ka iya kai ka fara a cikin gudu auza iya kai kaure na gaba kala hu abu to abu hanifa wa ashabuhu maza aba abu hanifa suka ce inna wata la fahiya wahidatun ba'ina illa an yanwi in yayi nihin saki ne da yake ke haramun ne in yana nihin ya sake ta ne to wannan kawai saki ne za a doka illa an yi salasan sai dai inda ya faɗi mata wannan ya yi niyyar saki uku ne sai a doki uku fa inna wa salasan fa hiya salasun wa inna wa isnaini fa hiya wahidatun kenan shi Abu Hanifa maza ba Abu Hanifa suka ce za a bi shi me yake niyya sama sama ne muke bi wani kauli suka ce daga cikin Ishaq wa ghairihi suka ce man qala li imra'ati anta alayya haram lazimuhu kaffaratu zihar wa lam yada'aha hatta yukaffir sai kaffara ta zihari an yi musan kaffara ta zihari ko to kaffara zai amma duk da zai sani da wannan matan ba sai ya yi kafara in ya yi kafara kawai sai koma da matar shi zamna wasu kauli suka hudu wannan wani kauli suka ce anna taharimul mar'a ka taharimul ma'i laysa bi shay'in wala fihi kafara wala talaqu li qawlihi azza wa jalla la tuharrimu tayyibati ma halalakum kamar shan ruwa ne kace ka haramta shan ruwa yau ai halaka ne ya zaka ka haramta shan ruwa wasu malamai suka ce wannan kawai wannan babu komi zahi ne dai dai zahi ne kace na haramta ki kenan wannan kawai kai istighfari wasu malamai suka ce kawai mutum ya zo ce ne na haramta shan ruwa hmm na haramta kai na shan ruwa ai bai yiwa ko kuma irin na wannan yayi wannan bai lima to harin ma halallahu to da kaga wannan ya ake annabi yayi ai ka fara aka kauce ko to kaga duk wanda suka ce to anan kaga a duka wannan akwai da muka sama sama wanne ne mai tsanani to da wannan a aure malikiya sunna eh eh sai da zariya da zai sa da wannan da kaje ta cewa matarka na haramta ki duk malam malikiya sa ce ma shi ke nan hatta sun ga wajen gaira kai kuma da iya wajen bakwai kai ta danna malamai wancan kaza wancan kaza a san zaka san sa abu laila sai ibnu tayyiya sai ka nema ka samu abubuwa eh yana duka amalikiya kawai duk in kace wannan ta saku menene ta haramta babu zancen a komo baya kawai su salatu sadikati ne in dai kawai na ka haramta mataka to amalikiya kawai saki uku ne kawai inda imam malik ya kara bayani ya ce in wanda an shiga ɗakinta ne ta tare dama ba magana kawai sake uku ne a tatun kya zaune gara wanda za a yi ɗan bayani wadda ba ta tare ba shine za a zo a ce kai wani da kake kira no kuke yi to a ina miki a ina miki maliki a wata suna bin sadda lizari a saboda banna ita wata ran ana so karta yawa daɗi da ake in ana wannan ai wani bayani ba amma dai da ake sakako ka haramta an mai dama wani haramta an mai dama kenan sai a ɗaukar shari'a sakai ne da extra sakai ne kashi sai a ɗaukar shari'a haka amma dai ana shatta da kamar na saki uku ne wanda ya saki uku a kalma guda aka ce ba aure hata to ke ta sake wani aure kenan ka ga abokin ka yayi can wancan yayi can wancan yayi ko ka fi shi ba kai ba amma dai yanzu kaga an ce ma ai zamanin abubakar zamanin abubakar ne umar ne wannan kenan da kai sai ka sai mu hawan nan to kaga a zo abu a ka sauke kenan su mankiya suna bin don sadda lizari a don a kiyaye abubuwan ne suke wannan mun gane wannan kenan an aka zo yanzu aka ma fatawa aka ce mutum ya zo ce na cewa na cewa matata na haramta ki sai ka ce samaniya ta a kawarar inda abu fada ta fi da wani shi sa abu zai ta suke ba komi kawai kai kafara kafara ta kai kawai kafara ta kai shi ne sha'anin aure muka ce duk mafi yawan sha'anin aure mas'ala mas'aloli ne ishtihadiyya duk ishtihadiyya ne me za a ba isra'ila na yanzu ka ba da fatawa maka zuwa kan wannan da wani mafi yawan da da kuma yawa daga cikin malamai ba su ba da fatawa akan aure saboda irin wannan ba su ba da fatawa malamai ta da dama an yi wanda ba su ba da fatawa irin ta aure da sai suka irin wa'annan daga da ka suka kan su bula saboda shi ba da fatawa ai wancan bayani ne bayani shi ba da fatawa kamar sa hannu ne kake da sunan arabil alam yani da ne ibn qayyim ilamin ilamin wakil arabil alamin kama kai zamani da kake sa hannu mun gane abin da kai bai ba da fatawa kamar me yake garanti da yake ba da kamar da sunan Allah ne shi a doron kasa yake sa hannu ba mai ba da fata tun da an zo an ce na yi kaza ka ce shi ya kai kaza na yi kaza shi ya kai kaza na yi kaza shi ya kai kaza yanzu ka dan wannan to da wani mutane suke mun fatawa a hankali da wani su tabi'a da suka wuce sai ka zo kai musu fatawa goma da kai su ba ta biyu ko uku sai ba su sani ba mu ne yanzu daga amma kowa a rezo su su a tiktok a ne kowa malami ne kowa fatawa yake ba da yanzu kowa da gaji an ujiyar shi ma malami da kowa ba za ki bada kuma duk wannan matsalolin ka ji su kowa da kai matsalar zai tsaya kawai sai ce kai in abin ya bi zai ji bai ce kai wannan malikiya ce ya bi absin sai ce wannan malikiya ce wannan kaza ne to su kuma duka abin da zaka yi da ake da kana da magabaci a ce da kai ka samu abin da magabaci ba ki sabar asiri baka zana kanka sai ce
قال وحدثني عن مالك ya ba da hadisi an malikin daga imamun malik abu abdullahi عن نافع rahmatullahi alaihi daga nafi maula ibn umar أن عبد الله بن عمر abdullahi dan umar dan hattab ya kasance كان يقول ya kasance yana cewa في خليتي wal bariyati a cikin wanda ya cewa matar shi ke hallaitu sabiliki ke sakakka ce na suka miki hanya wal bariyati ke kubutatta ce inna hami
إنها salasu ثلاث تطليقات tatalikatin to wannan ma saki uku ne kullu wahidatin min haddi da kawai cikin wannan sai mu dauko haliya da bariya da hausa ya zace su Israel eh sun je mala haliya da hausa za zama ce a a waccan ta haba duki ala galibi ita ce kamar kike ki a hannun ki raka maki a hannun ki haliya tanjo mala ya ho hoyinke hoyintatta ki hoyintatta bari ya fa kubutatta ke kubutatta ce na kubuta da ke ta wuce salasu ta dalikatun wannan ma za a ɗauke shi saki uku kaga ai malikiya sun sun shaɗu da sai ibn hazan ta suka wanda duk kauni ne ta wuce isu da fari yau shi ne ibn hazan ta haka suka ce su ibn hazan ta haka suka ce eh ka haramta shi ba to ai faɗa ne ake ta yi zafi ne in ta yi zafi ne ai sai ka ce ai faɗa ne ake mutum da matashi bai samu lokacin zai ce na haramta ki ha abada a haka zai ce na haramta ba ni ba ke na haramta ki ha abada kenan su ga malikiya kawai suke uku ne wannan to amma da suka ce sai ka yi ka fara idan aka zuwa fito sai ga maslaha ta zuwa ko ya zuwa da iya bakwai iya goma an yi kace yawa ko wannan kuma ai sai ka hawo kaulin nasu abu zai ko yawa to sai ce kaga wannan ma a wannan mas'alar ma na haliya da bariya shi ma maliki ta hiya salasun la yunuha la yunu ba a neman ma niyyar niyyar da yake da ba a nema ma da wata niyya kawai ne kawai wannan saki uku ne imam malik ta saki uku ne ba a nema ma wata niyya sai ce
وحدثني عن مالك ya ba ni ruwaya daga malik dan anis عن يحيى بن سعيد daga yahya dan sa'id al-ansari عن القاسم بن محمد daga kasim dan muhammadu dan abubakar siddiq ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a na madina أن رجلا wani namiji كانت تحته وليدة ya kasance kalkashin shi kenan yana yana aure da wata baiwa liqaumin لقوم ta wa'ansu mutane فقال لأهلها sai ya ce wa iyalan wannan baiwai شأنكم بها to wannan ma sha'anukun biha sha'anunku da ita can ku iya da ita ku iya da ɗiyarku to an meke wannan an yi kat an yi kat kenan an yi faɗa ɗan uwa sun zo sai ce kai ku iya da ɗiyarku ku da ɗiyarku yau sai bar gida ma ce ku da ɗiyarku to ita ko nawa ce sha'anukum ya ku da ɗiyarku sha'anunku da ita ku kuka sani nawa ce to shi alƙasar ɗan muhammadu ɗaya daga cikin fuka ostaba sai ce fara'a فرأى الناس أنها تطليقة واحدة sai mutane a lokacin suka ga wannan magana ana ɗaukanta a saki ɗaya wanda ya ce ku iya da iyau ku da iyau saki ɗaya wani hudu hudu yake yanzu in zai zai duk hudu yake sai da istighfari sai dai da mas'aloli da ishtihadiya nan makarbiya na aure gaskiya da mas'aloli da ishtihadiya to sai na gaba قال وحدثني عن مالك ya ba da hadisi an malikin daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه سمع ابن شهاب يقول ya ji malamin shi shehun shi ibn shahab imamu zuhuri muhammad ibn muslim yana cewa في الرجل يقول a لامرأته cikin namijin da ya ce wa matarsa بر- برئت to مني mu je wannan da ko shi bari iti minni wa bari itu minki kin kubuta daga ni na kubuta daga ke da hausa yake na haka ko ba ni ba ba ni ba ke ba ni a a ai wata fada da yake ba ni ba ke ne da ba ke wannan bari itu minni wa bari itu minki kin kubuta daga ni na kubuta daga ke da hausa shi ne ba ni ba ke a'a sai an tambaye shi ba shi zai doka daga yanzu ba ni ba ki daga yau bari iti minni kin kukuta wa bari itu minki ni ma na kukuta gare ki. a wani da hasu ne mai samuwa mun yi barbara tambaye mana Eh, ba ni ba a kuma shi kai ce ni ce ce إنها ثلاث تأليقات annaha salasu tatalikatin بمنزلة البتة annaha wannan kalmar saki uku ce bi manzilatil battati tana matsayin yanke saki wanda ba komai hatta tun kiyar zaushen gaira Mhm. shi ne muka ce malikiya suna shaddada a kan aure ba iya ana wajen to amma dai wai mu dai a wannan aji a tambayi mutum niyyar shi ko mu kuma mu kuma usulul fiqh ai al-jahilu bil lafazi Ismail al-jahilu bil lafazi wanda ya jahilci lafazi ai ba kama shi shi kuma ta an ce aure ba wasa a ai ba ta yi awa ai ba ta yi awa shi da wannan bari iti kin kukuta da gani wa bari iti min ki nima ya ce annaha salasun saki uku ce in jiwa ibn shahab amma duk wanda matsaloli ne masu ne ishtihadiya kuma suna da sabani don zaga wani ya ce a wannan kawai ba saki ne ba ka je ka istighfari ko kuma ni wa su ce niyya kaza a tambaya ko ne amma dai su malikiya kawai sun ji akan uku ne ka tushe uku ne ka buga su sai ce قال مالك imam malik dan anis ya ce في الرجل يقول لامرأته a cikin namijin da ya ce wa matarsa أنت خلية أو برية أو بائنة to anti haliyatin halaitu sabile kenan ne ke sakaka ce ko au bariyatun ke kubutatta ce au ba'inatun ke katangagga ce na katange ki kenan ka cewa mace ka katange ta kenan igiyar auren da ta gama ku ka ka daɗe shi ba ina ko kuma ke wutatta ce ko kuma ke za su ki hanya ta yi to shi za ta ke shi
إنها ثلاث an na hasala su tatalikatun shi ma na imam malik ya ce wannan saki uku ne
للمرأة التي قد دخل بها amma da da imam malik sai bayani sai ce limar atillati kad da halabiha ga matar da wadda ya tare da ita wadda dama tana gidan kun tare in ka gama ta wannan magana kawai ka katange auren ne kawai wanda saki uku ne hatta ta kiya zaujen gaira
ويدين kenan wanda wadda ka tare da ita ko to wadda baka tare da ita ba ya za yi ويدين في التي لم يدخل بها واحدة أراد
wai dai yuni a mai wa'azi da addini shi kenan a zamna wani ka yi tsoron Allah shi ne da yinuwa na ka yi tsoron Allah amma da aina ne za a ce ka yi tsoron Allah da kake ni fillati lami da biha a wadda an yi auren bata tare ba ita ce za a kashi a zama da shi a ce ka yi tsoron Allah kamar yadda Umar bin Khattab ya wancan namiji ka yi tsoron Allah wannan da kace mata kubutatta ce ka katange auren kayi me me kake ni shi ne hudayyu kenan in an gama shi da Allah da addinin shi an tambaye shi sai a ce a wahidatan arada am salasa saki ɗaya ne kake nihi ko kuma uku ne kake nihi je kafa in kala wahidatan in aka gama shi da Allah aka bai wa'azi fa kala yace wahidatan saki ɗaya ne uku rifa ala zalika sai a ce to rantsi alƙali ya rantsar da shi in ya rantse to shikenan in ya kirar tsewa wa kana haɗiba minar kuɗaɗi sai ya kasance manemi ne daga cikin manemanta an raba auren amma dai wace wadda ba a shiga ɗakinta ba amma dai wadda an tare ba uku ne
li'annahu
sai ka sai ce li'annahu li'annahu la yukhli la yukhli al-mar'ata allati ka ji wata kishi wannan imam malik bai sa faɗi wannan abin ai ta manzo da hausa ka cewa matar ta kai ta mace ce ku tatta ce ka kubuta da ita kenan ko ka ce mata bari halalci ta biliki na ba miki hanyar da yi za su ko kuma kace mata na na da kenan katangagga ba ina katangagga na na da kenan kasa kasa katanga kai da mutum kenan ka datse ni alaƙar ba ni ba kai ko to sai suka ce uku ne ko ga wanda aka shiga ɗakin ta to shi ne imam malik karkashin sai karama bayani me yasa ya faɗi wannan sai ce
wa in kana khatiba a mun gaba mun shina li'annahu la yakhlu al-mar'ati allati qad dakhala biha zawjuha eh wa la yubi- yubinuha eh wa la yubriha la salasa illa thalathun tadliqatin yace li'annahu me yasa imam malik yace wannan zasu kisa uku yace li'annahu dan la yuhli mar'atul lati qad dakhala biha zawjaha ba abin da zai sakin matan da wadda ka shiga ɗakin ta wala yubniha ko ko ba abin da zai katange matan da ka shiga ɗakin ta wala yubriha ko ba abin da zai kubutar da matan da ka shiga ɗakin ta illa salasun sai saki uku kenan ne zai katange ka kai da matarka wanda zai katange ka kai da matarka kawai mene ne mene zai kukutar da kai kai da ita to sai ka hudu wannan idan shi imam malik ya ce ai ba abin da zai sa ka ce ka sake ta ka katange ta ka barantu da ita ka kubuta da ita sai sake uku kenan dan wannan in ka kai matarka imam malik ya ce sake uku ne to sai ce wallati والتي لم يدخل بها تقليها وتبريها وتبينها الواحدة wallati ita kuma ta bin wanda baka shiga ɗakin ta ba abin da zai sa ka sake ta ko ka katange ta ko ka barranta da ita ka kubuta da ita ai saki ne tun da baka shiga ɗakin ta ba in ka zo ka ce mata wannan kenan dama ka katange ta amma ita wancan wadda ko gida wata ke gida in ka gaya mata wannan kace da gaiwa ba ni ba ke na sa katanga na katange ki na kubuta da ke imam malik ce wannan ai ba abin da zai katange ka kai da matarka sai saki uku ba abin da zai sa matarka ta kubuta da kai sai sake uku don wannan in kawai wannan sai a ɗauke shi a sake uku ne kai malikiya da kusa ne ma amma dai duk wannan matsala ce muka ce to jika قال مالك وهذا, imam na maliki ya ce وهذا أحسن ما سمعت في ya ba ذلك kai bai ce ba al'amaru inda na da ya ce al'amaru inda na kenan ya isko a madina ka ake fadawa kenan sai ya ce wa haza ahsanu ma sami'tu fi zalika wannan shine abin da ya kyawo daga cikin abin da nake a cikin wannan mas'ala kenan me zaka gane da kowa su wani ya ce a kawai istighfari zai yi wani ya ce tambaye shi za a yi wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma dai sai shi da yi mas'aloli na malamai wanda suka ɗauko karatu gurin sahabai sai ga wannan ta haifi shi imam maliki sai ya ɗauke ta to kaga ita yanzu sai ga a duk irin wannan abin da makaranta a littafin mu na maliki an karanta su muka tasar har zuwa mudawwana da haka zaka gani mu kuma nan menene nan duk malika ne karatu malika a kai ko to sai mu je irin wannan aika aika duk yabo malaman garin su ce ba ta taso saboda suna da gaskiya kuma sun kawo sun samu daga magabata eh amma da aka bi nan sai wani hudu ita samaniya ta aka wani ya zana ma ka zana ma ya zana ma ka doki mu taushi taushi kai gaba kai istighfar haka da yake to amma da su kawai suna irin tsatsa su eh sai yake
باب ما ما ما يبين من التمليك to wannan babu ko ma yubinu abinda zai kattare abinda zai datse aure na mallaka inda zaka mai da igiya auren ga matar taka ka ce mata ke hajiya na baki igiya auren in kin ga dama ki saki kai shine ma yubinu abinda zai raba aure na daga mallakawa mace igiya aure kamar mu namiji ya ce wa matar shi na mallaka miki igiya auren kartushin guda uku ga irin a hannu in kin ga dama halba in ta halba ya halbu eh to kaga shi ma wannan malikiya sun shaida da ana amma su malamai suka ji a cewa ai aikin ta ne eh wasu suka ce ai ba aikin ta ne ba wasu ko suka ce kawai suka yi fatawa ga nan ko fatawa da gurin sabai in ta yi wannan za ta yi mutum ya cewa matar shi mai muka ce igiyoyin auren na mallaka ne na mallaka miki igiyan auren a da ana samu yau da gobe wani abu da ana samu na mallaka miki kamar ta dame ka sakanni sakanni sakanni ce ke na mallaka miki duk abin da ya kai kina so sakanki na mallaka miki ni na yana dan dan bariki ne takan dama zai yi ce yi sai ce gane ne yace na mallaka ne to zo mu shirin ya zai sai yace a eh shi hamdu bala eh ba ka bishe yana zo a gaba yana mai dushi shiga قال حدثني يحيى عن مالك ya bani hadisi yahya laisi ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه ruwaya ta isko shi أن رجلا wani namiji جاء إلى عبد الله بن عمر wani namiji ya zo gurin abdullahi dan umar dan haddabi فقال sai ce ya sai ce mai يا أبا عبد الرحمن ya baban abdurrahman kenan alkunya ce tawa alkunya wa to sai ce إني جعلت أمر امرأتي في يدها to ka gwada shi ne wajen hajji ya ce inni ja'altu ni na sanya amur imra'ati al'amarin matata fi yadda a hannun da na ba ta sakin uku duka na ce in ta ga dama ta saki kanta ka tushe uku in ta ga dama ta halba kenan shi wannan namiji haka ya gawa ya gawa a shi ya zo kuma da ya umar na ko da ya shi ya ga matar tashi ya ce saki a hannun ki iki gida maki sai kanki kuma sai ta saki kanna shi ne zo gurin umar gurin ibn umar yake gaya ne to da ya ga ibn ibn umar ibn umar sai ce ne a faɗa laƙat فطلقت نفسه ko faɗa laƙat sai ta نفسها sai kanta shi namijin ya yi ya mallaka wa matar shi saki ita kuma da ta ji an mallaka mata ya taimi faɗan da ta nafsa ya ta ce to na saki kaina sai ta kurta to da ta kurta ne da gudu sai ji gurin sahabi ya je ga sahabin mai sahabin ya ce mai abla dan umar fa ma za ta ra sai cewa sahabu abla dan umar me kake gani ya za a yi ni matata a gida hajiya na ce mata na mallaka miki sake ki da na ce na mallaka miki sakin ki sai ta ce mini to na saki kaina inda ta ce ɗaya ko biyu ko uku to sai gaugace gida alkali gidan sahabi ya ce ma fa ma za ta rami kake gani mun فقال gane masala wannan masala kenan babu menene mallakawa mace saki kamar da sakin ka ce na mallaka miki saki in kin ga dama ki saki kanki shine kamar shigan gari miki haba miki ala gari miki ne ko Ki wanda kuma kace ka mallaka mata to da shi namiji ibn umar ya ce فقال عبد الله بن عمر sai abdullahi dan umar ya ce wa wannan namijin أراه كما قالت ina ga kamar yadda ta hudi ne ta saku urahu kama kalat ina kamar yadda ka hudi ne ta ce ta sai kan ta saku Ka- urahu kama kalat kamar yadda ta hudi ne kenan kamar yadda ta saki kan nata ta saku sai ce فقال رجل فقال الرجل sai wannan namiji sai imace sai ya ce wa abdullahi dan umar لا تفعل يا أبا عبد الرحمن haba haba haba haba abdurrahman kaka aikata wannan kenan kaka saka mun mata kenan la tafal kaka saka mun mata sai ya ce فقال ابن عمر sai ibn umar ya ce me أنا أفعل ni zan aikata an tafi altahu kai ka aikata ai kai ka saki mataka mun gani da ya ci ya zo ɗaukiya kana kallo a fili namiji ne zuwa gura bula ɗan mara cime ne na mallaka wa matata saki da na mallaka mata kuma ya ta yi mi sai ta sai kanta sai abu ɗan mara cime ne ta saku kamar yadda ce ta saku da zai gami sai ce a kai ka aikata wannan sai ce a kai ka aikata ai ba ni ba eh to kaga wannan maya ne wa suka ce to a malikiya ta sun a malikiya sun je kawai imamu na malik da malikiya in ta saku ta saki kan ta saku ta saku a malikiya kuma da hujja ga ɗan sun ta kai ka bata yi. wa suka ce wa suka ce a ai ha- sakin ba a hannunta da yake kuma kai ka bata yi. sai dai bayanin inda yake a siya kuka ta ya faɗi giya a hannun dafa wani kuta za a yi wuce gurin gaba furokiyakwa furokiyasir cikin rubuta furokiyasir cikin rubuta kudin gani a banki kan rubuta kace mace shi doka ko kudin jujuma an kai furokiyasir ba a huce ba Eh. ka sa banki a koyar sai ba abokin ka wani suke ta ba ita ma ka ba abokin ka sai ka kaska mai ta misali to sai dai nan karkashin nan kuma sakin ta saku kaulan wa fi'ilan in ta yi kaulan wa fi'ilan da ta saku kamar da ka gaya mata wannan sai ta ce na saki kaina ko ko ba ta ce ma na saki kan nan sai ta fara kulle kaya a eh, eh, a, ba ta bayar da kaulan fi'ilan ne na mallaka miki saki in kin ga dama saki kanki sai ta fara ta- da sai kawo ta kalka zo mili sai kaga an ji ki gazo ta tattare kaya dan kura dan adiye ta na kuma amara kai ka rubi gida ba sai magana ba a ta to to abin to mu nan za a doki abin mutlak kamar wannan da kace mata an doki shi mutlak kenan jagorancin da ka bata shi kenan ya tafi kamar na ba ki igiyar sakin ki a hannunki in kin ga dama ki sai kanki to shi ke nan wannan ragama da gabata tana hannunta har kullum ƙarƙashin shi yake da bayani kenan a ƙarƙashin malike masu suke bayani in ka faɗi mata wannan to wannan ragama tana hannunta in dai baka ce ka je ni ba shi ne al-mashhur fil mazhab sai in dai baka ce ba ka je ni da ka gaya mata hajiya da yau igiya a wurinki a hannunki in kin ga dama saki kanki don wannan fitina ta wasu ka gaya mata wannan ke na wani abin zai je mutula suka ce sai dai in ka zo ka ce na je ne ko kuma ka yi alaka ta aiki wadda ta nuna ka je ne in ka sadu da ita ka je ne mun gane to wa'ansu kuma suka ce shi ma amma a mazhabar maliki sai suka yi faɗa biyu wa'ansu sai suka ce a abin a majalisin za a roƙe shi in an tashi daga majalisin babu shi kauli na biyu na mazhabar maliki ma a majalisin daga yawo ta gida ya zo daga aiki babu wannan magana aure ta da inda malikiya wannan ya sabi ya na wucin gadi ne kamar da ka zo ka gaya mata yanzu na ba ki igiya auren ki in kin dama ki sai kanki da sahibi bayan an yi kai ka gaya mata kuna zaune a samu ka gaya mata wannan da ka gaya mata wannan a karya ba ta yi magana ba sai ka tashi ka ta yi aiki ka dawo sai suka ce a wannan majalisin ne za a ɗauki magana in ba ta sai kanta ba a wani majalisin ba har kawai ta sai washe gari ta ce a kaza a ba a doka a majalisi ne wasu kuma kauli da nuna malike suka ce a'a za a ɗauki abin mutlak in dai ba kai ka zo kace ba wannan magana ta taɗa zina jayi ko kuma ka tada ita zuwa nan kajin mu gane to sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ya ba ni ruwaya daga imam malik ɗan anis عن نافع daga nafi maula ibn umar أن عبد الله بن عمر abdullahi ɗan umar ɗan haɗabi كان يقول ya kasance yana cewa إذا ملك الرجل امرأته amraha amraha idan namiji ya mallaka wa mace igi al'amarinta ke na igiya aurenta yace ya mallaka mata sakinta to fal qada'u ma qadat bihi hukunci abinda ta hukunta ne in ta ce ta saku ta saku mun gane to illa an yunkira alaiha sai dai in yayi inkari ya ce ba haka nake niyi ba wa yaqulu kamar misali ya ce lam urid Illa.
illa wahidatan abinda nake ni saki ɗaya na baki farko shi ɗaya na baki wa kuwa kamar ka zo ka mallaka mata ka ce igiye sakin ki a hannun ki in ki dama ki sai kanki sai ta ce to na saki kaina na saki kaina na saki kaina ta sai kanta su uku to anan aka ce sai dai in ya yi inkari to in yi inkari kuma ya ce ɗaya nake ni to sai a doki ɗaya ba ya halifa ala zalika sai ya rintsa ya ce a guran alƙali wallahi ni ɗaya nake da nake na mallaka mata ta sai kanta ɗaya nake yi in ya ce ɗaya ke nake nasa biki ɗaya amma da zan gane ne ce falƙada'u ma ƙadar hukuncin abin da ta hukunta kawai ita ce ta sa in ta sai kanta ta ta sa sai dai alin inda zai inkari na ne zai inkari ita ce na sai kai nasu uku sai ce ni ɗaya ne na mallaka miki shi ma sai yayi ne to in ya rantsa nan sai ce wai kuna amlaku biha sai zama to yana mallakatta ma kanat fi iddatiha hakul tana cikin mi tana cikin iddata matsala ta kashi mun ga nan ta so na kenan wannan kaga shi ma muka ce ni shi ma wa'an suka ji akan ba aikin ta ne ba amma dole ina zo a a wannan kawai ya mutu da rudu kawai kallo ana rikici na mallaka miki saki na mallaka miki saki ta zo ta ce to na saki kai na daya ka kama jikiya kawai ta saku kuma ta ce na saki kai na uku ta saku inda za a yi inkari a ina ne sai inda zai sai dai in ta zo ta ce ya- ta ce na saki kai na su uku to shi sai ce ne sai ce a da na baki ta ne ɗaya ne da ce muke na mallaka ne to na in ya rantsa sai a duke shi a a ɗaya in yace ne kenan da shi da muka yi kai mutsa daga nan kenan da akan mire ne akan kinaya ko to yanzu kaga irin su nan da kwai kinayu da dama wanda ba faɗa aure ne ba kamar yanzu mace ya cewa matar shi an tukurra ke mace ce kina da liberty ko kuma izhabi fankihi ma shi iki ta yake auri wanda yake so bai ce ba na saki ke ce mata ta yake auri wanda ko kuma ana zaune ce kai ni dai ba ni da mata ko kuma raga maki a hannunki ko kuma je ki je ki gidanku kaga duk wannan kinaya ce kenan sai an tambayi bayani shi haɓar yake alaƙa da cikin nan kaka da suka shafi daman kai suke shi akai shi ma suke uku ne to amma dai kuwa sai su- wanda ba su je wannan shi ce sai an tambaya ka ce mata riga maki a hannun ki ne kake yi da ya kake yi ko ni ko ni shi uwa tana tsawa ayya ce ne sai da ya gama shi da rabu da ka'aba to yanzu ta yi gidan ku menene ni dai ban ni da mata menene eh a ni dai ban da mata ke ne ban da miliyon hamsin to ita ke ke ne ba eh eh sai gidanku ni dai ban da mata to duk irin wannan shi me kinaya ta ne ko to lokaci ya daga satin gaba sai mu ci gaba da su kai kinaya ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk